أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayana kan uwa masu tsaronmu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun dawo ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin ta'alimul muta'allimi dariqat ta'allum na al-imam burhan al-islam zarnuji wanda kuma yau shine halkan mu ta goma sha uku kuma za mu tashi a cikin fasalin shi na shidda wanda yake cewa faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi a mana yake cewa faslun rabiwa fi bidayati sabqi a cikin fara yin karatu wa qadrihi da gurgurdan shi shi karatun wa tartibihi da kuma jiran tashi sai ya ce kana ustazuna malamin mu ya kasance shaykhul islami shehun musulunci burhanuddini shine burhanuddini rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yuqifu yana tsaye da bida'atar sabki fara karatu ala yawmil arbi'i a ranar laraba wato ya kasance duk sanda zai fara karatu la Allah ko wani sabon littafi ne haka ko kuma an yi hutu ne za a dawo makaranta da sauransu to shine ce ranar laraba ake dawowa ake yi saboda haka wannan malami wato ya kasance haka yake shi yasa za ganin saboda bin irin waɗannan shawarwari na waɗannan malamai shi yasa za ga malaman mu haka suke yi yawanci haka suke haka suke gudanarwa duk lokacin da za a dawo hutu na makaranta za ka ga suna cewa a dawo ranar laraba din sai ya ce to kuma shi wannan malami da ya zama yana fara ainihin yin karatu a ranar laraba din nan sai ce wa kana ya kasance yarwai fi zalika hadithan yana ruwaito wani hadisi a cikin haka wa yastadillu bihi kuma yana kafa dalili da shi wannan hadisi din waya kula yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa ya ce ma min shay'in babu wani abu budi a yawmal arba'a wanda za a fara ranar laraba illa wa kattamma face sai abin ya cika wai ma'ana duk wani abin alkhairi wanda za ka yi ka fara shi ranar laraba to lalle Allah zai taimaka maka zai sa ka dace wannan abun har lalle ya kammala daidai yadda ake bukata ta din to shine yace yana ruwaito wannan hadisi shine matsayin hujja yana kafa dalili da shiya wanda ya sadu sada za a fara karatu yana cewa a fara ranar laraba din sai ya ce to kuma ba shi kadai wannan malami ya ce wa haka zaka ana yafalu abu hanifata haka nan abu hanifatan noma da ya kasance yana aikatawa rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi ma haka yake yi kuma ya kana yarwi hadal haditha shi ma yana ruwaito wannan hadisin shi Abu Hanifa an ustazihi daga malamin shi Sheikhul Islami Shehu Musulunci Al-Ajalli wanda yake mai girma Qiwamuddini ana mai lakabi da Qiwamuddini shine Ahmad ibn Abdul Rashid Ahmad dan Abdul Rashid rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi wato mana shi ne kamar yadda shi burhanul dini da kuma shi abu hanifa ma'ana duk sun kasance su duk abin da za su farawa ranar laraba suke yi kuma suna kafa hujja da dalili shi abu hanifa da shi ma na kafa hujja da wannan hadisin na cewa ma min shay'in budi a yawmal arbi'a illa waqatan madin shi ma yana kafa dalili da shiya wanda shine hujjar da yasa duk abin da za su farawa na karatu din sai su fara ranar laraba din to shi yasa da dama za ka ga malaman mu suna koyi da waɗannan shugabannin wajen yin haka ɗin kamar sadda mutum ya ƙara wani littafi sabo zai fara wani sabo sai kaga sun ce to ya bari ranar laraba ya fara ko kuma an yi hutu na makaranta za a dawo don ran da za a dawo sai su sanya cewa to a dawo ranar laraba to duka dai haka suke to shine yake cewa kuma bayan wannan wasa to na ji labari mimman athik bihi daga wanda ni aminta da shi ya shine anna shekha na ji labarin cewa lallai shehu aba yusuf alhamdaniya abu yusuf alhamdani wato ana cewa mutumin garin hamdana shine abu yusufa rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kanshi to na ji labarin cewa kana ya kasance yuqifu kullu amalin yana tsaye da fara kowane aiki min a'malil alkhairi na daga ayyuka na alkhairi ala yawmil arba'a a ranar laraba wai ma'ana duk wani aiki na alkhairi idan zai fara shi to ranar laraba yake fara shi kowane irin aiki in dai abu mai kyau ne na alkhairi to haka yake yi to shi kenan kaga ba sai karatu ɗaya ba duk wani abu wanda za a fara ranar laraba din a wannan shawara ta malamai bisa ga tafiyar da wannan hadisi din haka ya kamata kuma wato yana da kyau a yan an ka kula ga wannan karatu da muke ta yi duk sanda za mu kawo hadisi ba mu tsayawa wani ya ruwaito shi wani ya ruwaito wani ya ruwaito takharijin hadisin din wato abin da yasa shine duk wani abu malamai mun karanta farkon muqaddima ko na littafin na fasar littafin arba'una hadisi da muka yi al-imam an-nawawi ya kawo maganar cewa malaman hadisi sun yi ittifaki akan ana aiki da hadisi da ifi a cikin dukkan ayyuka na fadala an ko an gane da kuma tsoratarwa da kwadaitarwa ma'ana wajen wa'azi to hadisi ko da ifi ne akan abin da zai tsoratar da kai abu kaza da kake yi ga hukunci ne to ana aiki da hadisi da ifi nan haka imamun nawawi ya faɗa cikin muqaddima ta arba'un hadisi ko kuma a cikin aiki na fadala cewa in kai abu kaza za a baka abu kaza na fadala to hadisi ko da ifi na da aiki da shi ya shi yasa nan ba tsaya rarrabiya duk sanda muka kawo hadisi sai mun tsaya bambancewa da ifi ne ko sahihi ne ko ya yake ba saboda kana an kula gaba daya magana ce ta ilimi bayani ne da ma yake yi game da fadala ta ilimi da su malamai din da kuma irin duka shawarwari to wannan ne kaga duk abuwa ne na fadala nan baki daya don haka koda a ce hadisi da ifi ne ya halatta ya aiki da shiya kamar yadda malamai shugabannin addinin musulunci shugabanni masana sunna din suka yi bayani to shine a malam ya ci gaba da cewa a ya ce li'anna yawmal arba'a a saboda ranar laraba yawmun yini ne ku rika fihin nuru wanda an ka halarci haske a ciki ne shi yasa ya zama komi suka son a rika fara shi na alkhairi da ranar laraba saboda ranar laraba aka halarci haske sai ce kuma wa huwa yawmun ahsin shi ranar rashin albarka ne ko kuma ranar rashin sa'a ne fi haƙƙil kuffari a cikin haƙƙi na kafirai su kuma wato yawmun ahsin kenan ko ya rana kenan na rashin sa'a ko rashin albarka ga kafirai saboda kar amince a cikin wannan rana din ne wanda aka halakar da wasu daga cikin mutane wanda aka kisfi daga cikin kafirai wasu waɗanda aka shafi aka mai birai duka ana cewa a ranar laraba din ne aka yi masu wannan din shine a to shine na abin da yake magana wanda can ban cika sun muna tsaya muna tsawaitawa ga waɗansu maganganu ba saboda kasancewar dama muna yi ne domin yan uwanmu ɗalibai saboda karkatun ya yawa da yawa kaga amma yau mu nahsin din nan duka akwai kissa ta da a cikin alkurani da Allah ya ambata yau ma yau mu nahsin din nan dai to amma ba na so muna tsawaitawa irin wancan da yawa sosai domin kar hankali ya yawa da ya dauka ya dauku da yawa ya zama ba a fahimci muhimmin abin da aka so a fahimta wurin ba to saboda haka shi yasa ya ce da annahu yawm wa huwa shi ranar laraba yawmul ahsin rana ne na rashin sa'a ko kuma ka ce rana ne na rashin albarka dole ka ce yayi fi haqqil kuffar a cikin haqqi na kafirai don haka fa yakunu mubarakan sai ya kasance mai albarka ne lil mu'minina ga mu'minai tun da ya zama na ba mai daraja ga su kafirai ba kaga ga masu ainihin mu'minai su kuma kaga zai zama albarka gare su kenan tunda su mu'minai kaga su ne kiyoshi na watan kafirai sai ce wa amma kadarar sabki amma gwargwadon fara karatu shine wa amma kadarar sabki amma gwargwadon karatu fil ibtida'i a cikin fara karatu sanda zaka farawa to gwargwadon abin da ya kamata ka yi sai ce fakar kana Abu Hanifata Abu Hanifata Nu'man ya kasance rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya haki yana yo hikaya ana Sheikh al-Qadi daga Sheikh al-Qadi al-Imami wanda yake shugaba Umar ibn al-Imami Umar bin Umar bin al-Imam abubakar zarnuji watan daga abubakar a zarnuji mutumin ganin zarnuji kenan rahimahu Allah wa ta'ala Allah madaukin sarki ji kanshi annahu qala shi ya ce qala mashayikhu na ce shekunan musunci rahimahum Allah ta'ala Allah madaukin sarki ji kansu suka ce yambagi ya kamata an yakuna qadru sabqi gurgudun karatu ya zamo lil mubtadi ga mai farawa kadara ya yi gwargwadon mayum kino dabduhu abinda kiyaye shi yake yiwuwa ko kuma ka ce abinda haddace shi yake yiwuwa da yayi shine mayum kino dabduhu abinda kiyaye shi yake yiwuwa bil i'adati da maimaitawa marratayn shudi biyu bir rifqi watan da tausasawa wato abin da yake nufi shine kai mai fara karatu yanzu zaka fara koyon karatu to in zaka sai ka ebi karatu dan kadan wanda yanzu nan wajen shi malamin da ya maka shi ya so dai so biyu zaka iya kiyayewa ka taika tananatawa to shi yake nufin mai kwara koyon karatu haka ya kamata ya zama ba mutum zai fara koyon karatu amma kuma ya ebi karatu mai yawa ba wanda da dama za ka ga yanzu ɗaliban ilimi wannan abin da kowa yake so shi so yake ya maza maza ya sauke littafi ba kuma shine karatu din ba a'a ka yi tsaya ka mai fahimta mai kyau shine karatun ya zama duk wata kalma da an ka fassara ma wannan kalma ta fassara ta zauna maka daidai an fassara ma wannan kalma kuma ka rike fassarta da kyau to sannan sai a yi gaba amma ɗalibin karatu yanzu mai fara koyon karatu yanzu amma za ka ga shi ya kusa iba rabin shafi sai ɗala biyar ya danganta da sai ga ɗalibi yana ta irin wannan yana iba karatu mai yawa to in ana haka nan ba a gane karatu da ya kamata to shi yasa ya ce abin da ya kamata in mutum zai fara karatu gwargwada abin da ya kamata ya iba wanda da an karanta shi nan so biyu nan wajen ya rike shi kenan zai ta yi tanana ta wala ya ba tare da yamanci din ba ba sai ya ta dawo yana ta tambaya ba amma yanzu kaga saboda zari na karatu da ɗalibai suke na karatu sai kaga yanzu ɗalibi zai gama karatu amma yanzu cikin wannan karatun da ya yanzu yanzu yana iya tambayar ta kai biyar na wasu wurare guda biyar ko uku ko haka waɗanda bai gane su har yanzu shi ko abin da aka so kai wanda da an ma bi biyu to ka rike shi gaba ɗaya fasarat za ka ci gaba da yi ne don ya ƙara zauna a kurum ba sai ka dawo kana tambaya ba to wannan abin da ake bukata kenan to shi yasa ya ce to haka ya kamata ya zama shi ne kadara gwargwaron mayam kinu dabdu abinda kiyaye shi kai yiwa bil i'adati da maimaita amma ta na shudi biyu bil rifqi da da tausasawa sannan sai ya ce waya ziru sai ya ƙara kulla yawmin kowane yini sai ya ƙara kalimatan kalma daya hatta innahu hadda cewa shi wa in dala sabqo idan karatun yayi tsawo wa kasura kuma yayi yawa yumkinu dabdu kiyaye shi yana yiwa bil i'adati da maimaitawa din marratayn shudi biyu waya ziru kuma yana karawa birrik yana karawa ne birrik da tausasawa ma'ana ba da yawa kware ba wata da riji da bi a hankali kuma abin da yake nufi yana shine wato idan kamar yanzu misali sai a ce karatun da kai yanzu farkon da zaka fara kai kalma biyu su kadai an gaba salama ka jiki ka teka tai an maimaita ma sunan ne yanzu ana karanta maka wannan kalma biyu da an gaba salama ka bi biyu an kai ma amma kuma sai ka rike su ka je ba kamar ci din ba ka tanana ta ko da gobe ta dawo to shi ne ka ce to sai ka ƙara kalma guda kaga tun da ka biyu jiya kenan yau sai ka ƙara ɗaya sai su zama uku kenan shi ma ya zama da an maka su so biyu din zaka iya riƙe wata to da an ma su so biyu din in ka riƙe su ma har yanzu kai ta nana ta gobe shi ma in ka dawo kaga jiya uku kai kenan yau kuma sai ka ƙara kalma ɗaya sai ya zama kalma hudu kenan ya zama da an maka biyu gare ta kuma ta kana iya riƙe ta zaka to yace da kaɗan kaɗan zaka riƙa yi har ka kai inda koma da yawan ne an ka yi da an maimaita masu biyu din zaka iya riƙe waɗin ba tare da wani matsala ba to wannan abin da ake bukata kenan shi yasa dole dalibai sai an rage kawai shi yasa kuma kaji ya ce amma wa da bi a hankali eh da bi a hankali bi wata diriji da bi a hankali hankali ba da yawa aka kwasa karatu ba ko shi yasa wani malami yake cewa dusar da dalibin shi ya zo wajen karatu idan ya ebi karatu mai yawa da yawa kwarai sai ya ce lalle haka nan mun kai mun ka tara in kuma mutum ya ebi karatu dan kadan sai ya ce haka nan mun kai mun ka gane kaga ishara ce ka so gara maka wai can da ka iba da yawa haka nan mun kai mun ka tara yana nufin wai ma'ana mun ka tara amma bamu gane komai ba gashi mun tara littafai don mun sauke su amma bamu san komai cikin su ba in ka iba kadan kuma sai ya ce haka nan mun kai mun ka gane ma'ana ta shi kuma wato da kadan kadan nan da haka nan aka gane karatu to sannan sai malai ci gaba da cewa wa amma idza tala sabqu amma idan karatu yayi tsawo ma'ana ka ibi karatu mai yawa bil ibtida'i a cikin fara karatunka wahtaja har ya buƙatu shi wannan karatun naka ilal i'adatu zuwa ga maimaitawa ashara marratin har shudi goma to yace fa huwa fil intihai to shi wannan mutum har a ƙarshe fa aidan kuma ya kunu kazalika zai zamo haka nan din li'annahu domin shi ya ta da zalika zai saba da haka nan din wala yatruku tilka wala yatruku tilka al'adata ba zai bar wannan al'ada ba illa bi juhudin kathirin sai da kokari mai yawa abin da yake nufi shine idan tun farkon fara koyon karatun ka kai da yawa ka iba kullun za ka iba da yawa wanda in ka iba da yawa ka ka'ida in an ka maimaita maka shi so biyu ba ka iya rike shi dudduka gaba ɗaya fasar da an kai maka sai in maimaita ma za a yi so goma sannan ɗaya za ka iya rike fasarorin nan to shine yace to duk ɗalibin da yake haka nan to ya sani ko da karatun nashi ya daga an ta tafiya ya yi karatu ya daɗe yana yi ya sauke da tafai da yawa to haka nan karatun nashi zai ta yawa duk karatun da aka mai in dai ba maimaita mai an kai ta yi da yawa sau goma ko fiye ba to ba da zai rike shi to amma in ka fara yi ba kaɗan kaɗan ɗin daidai kimawa da an ba su biyu kana iya kiyaye shi lahiya ba matsala to da haka nan da haka nan ko da can gaba ɗin ka yi sama karatun naka ya tafi to duk yadda an ka maka shi da yawa sai ka gane shi ba matsala to Allah ya gane da muwa sai ce in ko mutum ya riga ya saba mu da kai na iba karatu mai yawa din wanda dan an mai shi so ɗaya ko su biyu ya rike shi da kyau to karatun nashi ba ko ya kai ga mai littattafai ta tafiya sama to haka nan karatun nashi zai ta tafiya da shi kuma sai ka isko karatun nashi ba ganewa yanzu da ya sauki littafi in wani ya tambaye shi kamar cikin ɗaliban da wani ya ga kamar yana ƙasa gare shi sai ka ga tambaye shi wani wuri amma ya kasa gaya mashi ya mance shi ma saboda tun farko ba tsayawa ya daddake karatun da kyau sosai ba to yana da kyau a rage gaugawa kar a rika watan gaugawa da yawa wajen karatu sai cewa karkila hakika an ce asab wato wato yana nufin misali akwai wata magana da su malamai suke suna cewa asabqu harfun asabqu fara karatu harfun da harfi guda ake fara wata karar maimaitawa kuma alfun so dubu ake maimaitawa wai ma'ana shine kinaya ce na in za ka yin karatu ka ɗiba kaɗan kuma in ka taicen za ka yi ta nanatawa to ka ta maimaitawa ɗin da yawa shi ne ma'anar fara karatu harafi ɗaya ne sannan kuma maimaitawa su dubu ake maimaitawa to ka kuka kuri inda ka yi harafi ɗaya ka je kan maimaita shi su dubu to kai ko yana ganin karatun da ya zauna baki nan fa to shi ne asabku fara karatu harfin da harafi guda ake yi wata kararo maimaitawa kuma alfin sau dubu ma'ana kinaya ce dai na watan yi kaɗan cewa a sauƙo harfin din wata karar harfin shi kuma kinaya ce na mutum ya yawaita nanatawa da maimaita wannan karatun don ya rike shi da kyau sai ce wayan bagi ya kamata an yabtadi abi shay'in ya fara da wani abu ya kunu a karaba wanda zai kasance shi mafi kusa ila fahimihi zuwa ga fahimta tai ma'ana in zaka yi karatu ka ɗauko karatun da daidai gwargwaro shi daidai da fahimta ka yanzu wanda da an yi maka kana gane shi ba wahala da an yi nan take zaka gane to shi kina amma in zama kana farawa ka fara da manyan littafai waɗanda da manyan kalmomi na lalabci ciki sai kaga ana ma karatu amma baka gane shi da kyau sai ma ka ji duka ka ji ma ka ji karatun da ya fita rayuwarka to shi yasa ce fara da abin da ya fi kusa ga fahimta ta amma yanzu haka irin mai koyon karatu kai tsaye misali yanzu ko zai fara koyon karatu ila ya fara ƙwa'idi kuma bai fara ba amma sai ya ɗauko maka alburda zai fara da ita a fassara mai alburda kaga za a gane saboda Allah ba za a gane ba ko yanzu kawai mutum yana kawai kawai shi kina sai ɗauko maka nahawu zai fara maka karatun nahawai to duk haka irin waɗannan abubuwan saboda in ka kula malamai watan duk sun ta yin kokari ne suna ta ba mu shawarwari ta inda watan za mu rika samun fahimta cikin karatun namu din shi yasa kaga malamai sun tsara waɗannan littafan cikin sauƙi shugabannin da namu ka fara ka da kawaidi a hadari a shimawi iziya zuwa sama dai in ka diba dukkan su gaba ɗaya kaga kawaidi yana da sauƙi akhdari zai tsandara shi wahala kaɗan wasu wurare a shimawai kuma in ka ta canza ka isko wasu abubuwa da akwai su cikin shimawai wanda ba su cikin akhdari in ka ta iziya sama haka risala haka kai ta tafiya dai to shi yasa ce ya fara bi shay'in da wani abu ya kunu a qalbi ila fahimi wanda yake kasancewa mafi kusa ga fahimtar shi ya ce wa kana shaykhul imamu shehi mai girma ya kasance al ustaz malami sharafuddin al aqiliyu sharafuddin al aqili wato ana cewa aqili din nan wa daga cikin zuri'ar ahlu aqilin ne wallahu alam to shine yana cewa daga cikin zuri'ar ahlu aqilin ne rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya kulu abin da yake cewa yana cewa as-sawabu indi abin da addaidai wuri na fi haza a cikin wannan ma'ana shine a cikin fara karatu ma fa'alahu mashayihuna abin da shehunan mu sun kayakata rahimahumullahu Allah ya ji kansu fa innahum domin su kanu sun kasance yaktaruna suna zaɓa lil mubtadi ga mai fara karatu sigar al mabsudi kananan littattafai mana littattafai matsakaita waɗanda ba masu manyan mujalladai ba haka a'a masu karamin yawa ma'ana ba ana nufin dan karami na tasgiri ake nufin dan wulakanta ba shi ake nufi ba a wai ma'ana kanana littattafai masu kananan watan takardu waɗanda ba su da yawa to shine ma'anar sigar al mabsudi kananan littattafai wato abun shimfidawa li'annahu domin su waɗannan littafan a karba idal fahimi su ne mafi kusa ga fahimta wa dabdi da kuma kiyayewa wa ab'adu kuma su ne mafi nisanta anil malalati daga kosawa wa aka tsaro huku an kuma su ne mafi abko mafi yawan abkowa bainan nasu a tsakanin mutane ma'ana shi ne wato shi yasa ce kaga shekwanan mu in ji shi watan a sharafuddin al'aqili ya ce abinda a daidai ni kama a wuri na abinda daga shekwanan mu suna aikatawa Allah ji kansu suna zaɓa ga mai fara koyon karatu suna ɗauko mashi littattafai matsakaita ƙanana waɗanda ba masu yawa kwarai ba masu takardu mara yawa saboda za a yi saurin fahimtar su in ka haka nan kuma wato za ka ji sai ka yi saurin gama littafi kana murna kana jin daɗi ba ka gaji da shi ba amma in yayi yawa kamin ka gama shi ma duk sai ka ji ka kusa sai ka ji duk ka gaji da shi ya to shi yasa kaga kawo magana mai azun din wato yanzu kawo mai koyon fara karatu ya fara da irin kawaidi kuma ya bi shi a hankali a hankali kar ya yawa idan ya bi shi a hankali a hankali ya fahimci komai ciki ne da kyau da ya dace sannan ya wuce akhdari sannan ya wuce ashmawi sannan a ta tafiya dai haka ya kamata to kuma wato saboda dama ko can irin waɗannan shawarorin waɗannan shugabanni shi yasa wannan tsarin karatu namu da muke yi na watan waɗannan karance karance da ake yi waɗanda ƴan uwa suke kokari da tura su a social media whatsapp a telegram da sauran dai wurare daban-daban da suke tuturawa wannan abin da ya samu ka fito da shi shi ma muka fara shi an kula mun faro shi ne kaga daga karatun littafin na qawaidi ko shi muka fara yin fasala kaga muka kare shi muka zo akhdari muka zo ashmawi zuwa iziya da daga shi nan zuwa zuwa sama dai to kaga abun da ya kamata kenan ga ainihin watan karatu din dama don ɗaya mu bi wannan shawarar tasu wannan shine babban dalilin da ya samu ka faro da qawaidi din kuma alhamdulillah gaskiya muna godiya ga Allah madaukakin sarki Allah ya taimaka wannan karatun kuma yana fa'ida kwarai da gaske ga al'umma wannan kuma abun jin daɗi ne da kuma farin ciki a zama karatun da ake yi din yana fa'idantuwa mutane suna fa'idantuwa da shi a cikin addinin su domin duk wanda ya karu da wani abu da kai na cikin addini to duk sanda ya aiki da wannan abu za a rubuta ma lada kai da ka karanta abun hayyaji ya karu da shi din kaga da mu da muke karantawa da kuma su malaman da suka rubuta littafan da kuma masu yin kokari wajen yaɗa abun suna tutura shi suna yin shiya din shi a ko'ina a social media duka mun yi tarayya da su gaba daya cikin wannan lada kenan to muna fatan Allah kuma ya kara mana ya kara mana ikhlasi mu yi don Allah alfarar manzo Allah su sallama wato to shine nan mala yace don haka wannan abin da shi wannan da namu suke yi to ni a wurina shine mafi daidai a fara da ƙananan littafin don an yi saurin fahimta ta yi haka haka nan kuma bayan an yi saurin fahimta kuma an yi saurin kiyaye abin da a ciki kuma ba za a gaji da littafin ba wahala tun kamin ka gaji da shi sai ka gama shi sai ka sa wani to wannan shine kuma za a ga daidai gwargwaro su malaman duk abin da zai faru gare ka zai afku gare ka sun ma bayani tun daga tsarki zuwa alwala zuwa sallah da sauran duk abubuwa har azumi kaga duk mun karanta su a cikin ashmawi ko da komai har har sallar janaza da sauran komai da komai duka mun yi su to kaga ashe kenan waɗannan duk abin da sun ka taro abin da ka yawan afkuwa nan take ga mutane sannan sai malam ya ci gaba da cewa yan baki ya kamata an yi allaka shi ɗalibi an yi allaka sabka watan ya rubuta karatun da ya yi ba a da dauɗe bayan kiyayewa ɗin wal i'adatu da kuma maimaitawa kafiran mai yawa fa innahu nafi'un jiddan domin shi mai amfani ne kwarai abin da yake nufi shine idan an ka gaya ma karatu ka ji ka tananatawa ka ta maimaitawa can kuma sannan bayan ka ta maimaitawa kuma lalle dimin dimin ya zauna ma ka kiyaye shi da kyau to kuma sai ka rubuta shi ga littafi ga takarda ka aji saboda me saboda zai amfani ga kwarai da gaske ko mi ta dade ba mamaki kila wani abu ya taso yanzu yanzu yanzu takarda kake bukata rubutu ne a rubuce kaga dauko wadai zakai ko kuma ma koda can bayan wani dogon lokaci ne wani ya dan kwanta ma kadan dauko wadai zakai ka duba to wannan shine yace a ya kamata an yi allaka sabqa ya rubuta karatu ba a tattabde bayan kiyaye shi wal i'adatu da kuma maimaitawa kathiran mai yawa sai ce fa innahu domin yanda abu yake nafi unjid da mai amfani ne kware wannan rubutun da yake ko wannan shi ai ina jin ma suna cewa atan ma hu fi zafarra wa ma kutiba qarra ko duk abin da anka kiyaye yana iya kuci ma wata rana ka ji ba shi abin da ka haddace kawai amma abin da anka rubuta shi ko ya tabbata yana nan ko da man cewa kai kana yarda ma da zaka sake dauko abinka sai ka duba ka ganshi to sai ya ce amma kuma wala ya katubul muta'allimu shay'an mai neman ilimi kar ya rubuta wani abu la ya fahimu wanda bai fahimci shi ba fa innahu domin shi yurisul kalalata dab'i yana yurisu kalalata dab'i yana gada da dakushi wa dabi'a wazihibul fitnata yana tafiyar da lura da kaifin hankali wa yudhi'u awqatahu kuma yana tozartar da lokuta ne wayan bagi ya kamata an yaji ta da yayi kokari fil fahmi a cikin fahimtar anil ustazi daga malami aw bi ta'ammuli ko kuma da lura wa tafakkur da tunani wa kasarati takrari da yawan maimaitawa abin da yake nufi shine wato kar mutum yana karatu karatun da kai tun baka tsaya kan tanana tashi ya zauna ma da kyau cikin kokolwarka ba kuma sai ka ce kana rubuta fasara sai ka kai wannan don haka wannan yana daga cikin abin da baya asu kuma idan mutum da yi ne da wuya ne ya fahimci karatu sai ya zama malami da an yi fassara kai sai ka rubuta fassara a gefe cikin littafin ba a yi haka idan zama za ka yi haka yi haka to kai kuma duk littafin da ka yi ka gama shi yana da wahala a ce dawo karanta mana shi ka fassara shi ka iya ba zai yi ba sai ka diba fassarar nan to shi yasa tun farko shi rubutun can na farko da ce ka rubuta sai waye ko can sai ka iya gaba ɗaya ya zanna maka kai sannan ka rubuta din kaji don gaba ba tun farkon karatun naka da an fasara maka rubuta fasara bane ba shi yake nufi ba to wannan shine malai ka cewa ka kuskura kana rika rubutawa tun kamin ka iya din ka bari sai ka iya shi da kyau ya zanna ma sannan sai ka rubuta sai ce in kana yin haka nan fa ka sani fa innahu lalle yin haka nan kana rubutawa din tun kamin ka kiyaye shi ka iya shi da kyau yunusu kana sa dabi zai gadan ma da dakusa dabi'a dabi'a ka sai da dakushi ya zama gaba ɗaya baka da himma wajen kokarin gane shi karatu din kuma yau zahibul fitna ce yana tafiyar da kaifin hankali da kaifin lura na gane karatu din in kana haka nan kuma yau zikwa wakatahu mutum yana tura su da lokuta ne kawai ba gane zai yi ba ya ce wayan baki ya kamata dai an yi tsaye da ya yi kokari bil fahimi a cikin fahimta da anil ustaz daga malami ya zama malamin ne in ya faɗi fassara kaka kokarin kai kuma ka rike fassarar da yayi maka da bakin nashi a wannan lokacin aw bi ta'ammuli ko kuma da tsayawa da lura bayan an fassara maka dawo ka kwantar da hankalin ka lura da karatun sosai wanda ya kamata haka gane duk kalolin fassarar da aka yi maka din don ka kiyaye shi wa tafakkur da kuma tunani wato yawan tunanin shi karatu din da nazari duk inda kake sannan wa kasar takarari da yawan maimaitawa wato sadda ka zauna ya zama kana maimaitawa kwarai sai ce fa innahu domin yadda lamarin yake idza qalla sabqu idan karatu ya karamta wa kasurat takararu maimaitawa ta yawaita wa ta'ammul da lura yudraku za a riski karatun wayo fahimu kuma za a fahimce shi matukar dai kai iba kadan kuma kana yawan maimaitawa bayan kai dan kadan kana kuma sa lura to lalle zaka gane karatu zaka fahimce shi sai ce faqad kila hakika an ce hibzu harfaini kiyaye harafi biyu khairun yafi min sama'i wa qiraini daga jin shafi biyu wato ka a hada maka harfi biyu kacal ka kiyaye su da kyau to yafi bisa ga gaya maka shafi biyu yanzu yanzu gaba ko kuma a gaya maka harfi daya harfi biyu ka kiyaye su yafi da a gaya maka kalma biyu yanzu yanzu to shine yace wa fahimu harfaini fahimta harfi biyu shi kuma wato can an fahimta na farkon watan kiyaye su din kawai ka tsaya ka karanta din ka iya karanta su din harafin bushi yake nufi nan kuma ka fahimci cikakken abin da sun ka kunsa din shine fahimu harfai ne fahimta harufa guda biyu ka fahimci abin da sun ka kunsa to khairun shine mafi alkhairi min hibz wa qirani daga watan a kiyaye shahi biyu ko kuma ka ce kalma biyu sai ya ce kuma wa iza tahawana idan shi dalibin ilimi ya wulakantar filfahami wai za ta hawa na filfahami idan ya wulakantar da fahimta shi ɗalibi walam ya ta bai yi kokari ba marratan shudi daya a marrata ne ko shudi biyu ya ta do zalika zai saba da haka saboda haka yanzu ko da karatu an kai ma sai ka ji baka gane ba to kar ka ji ka daina fahimta ka kawai bari in watsa da karatun nan in wasa kawai a'a in kai haka nan zaka saba da haka nan karshe ma karatun bari zaka yi gaba ɗaya lalace don haka kuma yace in ko mutum ya riga ya zama haka nan din ya saba da haka nan fala ya fahimul kalama fala ya fahimu kalama da yasira ba zai fahimci zance dan kadan ban yana haka don haka fahim bagi ya kamata Allah ya tahawana kar ya wulakantar fil fahimi da fahimta bal bare dai ya ji tahido ya tayin kokari wajen ganewa din waya da Allah ta'ala kuma ya ta roƙon Allah madauki sarki ya bashi fahimta din waya tadarra'u ilayhi yana kaskantar da kai zuwa ga Allah fa innahu domin shi Allah madaukin sarki yujibu yana karba ma man da ahudu wanda ya roke shi wala wala wala yukhayyibu man rajahu baya ta habar da wanda ya kaunace shi ma raya kyakkyawan fata ga Allah kan roki Allah abu kuma kai ma Allah kyakkyawan zato zai yi maka to Allah baya tabar da kai ya to kuma da kina ganin lokaci yayi za mu tsaya na sai mun dawo sai mu dora muna fatan inda muka daidai Allah karba muna kurakuran mu Allah ya yafi muna ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fahimtar da mu ilimi kuma ya ba mu ikon aiwatar da waɗannan shawarwari da kuma hanya da waɗannan shugabanni suke dora mana neman ilimi kuma muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka mai amfani duniya da lahira alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق في الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين